بسم الله الرحمن الرحيم وأملي لهم إن كيدي متين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأملي لهم إن كيدي متين Ubangiji yana ce mana ina jan kwanan kafirai ina ba su jin daɗi wala tujibka amwaluhum wala auladuhum yana faɗa a wani wuri an mutamassil kafirin am filhum ruwaidan yana faɗa a wani wuri ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما انا جن كوانن su ne ana musu istidraji a ja kwanan suna tsammani shi kenan ba komai abin da zai faru a gaba din inna allaha yumhilu wa la yuhmil Allah yana ba da lokaci ne amma ba zai bari ba in ba tuba kai ba ba zai bari ba kare tana jin daɗi komai ya tafiya daidai ta so ranan kamu inna akhzahu alimun shadid wa umli lam zan ja kwanan su inna kaidi zan musu kaidi nuna musu akuya ne hakan nan shine kaidi wato a shirya musu irin irin nafiyar da suke shiryawa suna yin mummunan abu ana barin suna jin daɗi suna tsammanin ba komai to komai din yana zuwa inna kaidi matin kaidin da zan musu yana da ƙarfi
أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون me ya kawo wannan hayaniya ne kana faɗa suna faɗa ka kawo musu alheri ne ka samu mutane bakin wuta kamar za su faɗa sai ka jawo su daga bakin wutan nan ka kai su har cikin aljanna wannan ake guda biyu kowanne ya isa a biya ka lada amma ba lada kake tamba wurin kowa ba kullu as'alu kuma li ajrin illa lamma tafil qurbi lada ta tambaye su ne su baka balle ladan yayi musu nauyin biya
أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم عندهم الغيب فهم يكتبون ko kuma yadda ake saukar muka da wahayi ana rubutawa a saukar muka da wahayi ka sa masu rubutu suna rubutawa ana gaya wa mutane hujjoji daga Allah ko su ma ana yi musu wahayin ne suna da hujja a cikin wahayin da aka yi musu am lakum kitabun fi tadrusun kamar yadda muka karanta a baya ina suka samu hujjojin jayayya da kai mai ƙarya yana ya dage yana jayayya da mai gaskiya kai kam akwai littafi a hannunka wanda yake zuwa daga Allah ana rubutawa su ko ina suka samu wani littafin da Allah ya aiko musu wanda zai ja da naka yake nasu ne gaskiya naka ne ba gaskiya ba am indahumul ghaibu fahum yaktubun ko su ma suna da ghaibu ne ana rubuta musu kamar yadda ake ubangiji in ya aiko manzo Allah aika ya yi magana ya yi magana ya yi magana sai tilka min anba'il ghaibi nuhi ha ilai wannan labarai labarai ne na gaibu tun ba yi duniya ba tun ba yi lahira ba nake baka labarin nake ba da labarin gaibu sallallahu alaihi wa sallama maganan gaibu kullum ana maganan gaibu akwai masu cewa bai ko annabi ma bai san gaibu ba saboda rashin sanin sirrin sirrin tsakanin Allah da annabi da rashin sanin sirrin addini da rashin sanin sirrin alkur'ani ubangiji ya aje gaibu ya yi masa hawa biyar gaibu wato abin da ya buya wanda ba gani ba a sani ba shine ma'anan gaibu Allah ya masa hawa biyar akwai gaibun da yake banci zatin Allah shi kadai ya san shi a cikin kunhul haƙƙinsa wato gaibun gaibul hahuti ba wanda ya san wannan gaibun sai Allah shi kadai ubangiji yana faɗan wannan a cikin suratul namli قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله da yawa duniya sama da ƙasa ba wanda ya san gaibu in ba Allah ba to wannan gaibul hahuti kenan Allah shi kadai ya san wannan gaibu tun ba nisba domin wajen ahadiyya ake samun nisba da ya zo ahadiyya to ya samu nisba inda ne shi kadai zai san shi a wannan nisba ta ahadiyya domin shi kadai ake cewa qul huwallahu ahad sauran bayin Allah sai a ce muku a ce musu wa ilahukum ilahun wahid sai a wahidiyya yake saduwa da sauran bayinsa subhanahu wata'ala amma Muhammadu daga ahadiyya yake sanin Allah to nan ne gaibun da ba wanda ya san wannan gaibu sai annabi Muhammadu shi kadai yana cewa a cikin hadisi li waqtu ma Allah la yasuni ni marqum muqarrabun wala nabi mursal ina da wani lokaci tsakanina da Allah komi isan mala'ika don kusanci komi isan manzo don manzanci bai san halin da nake ciki ni da Allah ba wannan kuma hadisin ayar da take gaskata ni a cikin Ali Imran take وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله ya ku halitta Allah ba zai sanar da ku gaibu ba ba zai sanar da ku gaibu amma zai zaɓi wani cikin manzanninsa ya zaɓa ya sanar da shi manzanni dukkan su zaɓaɓɓu ne in an ce za a sake zaɓe kai wa kenan ka zaɓa dole zan sake nanatawa وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله كودai ku imani da Allah da manzanninsa to wannan gaibin Muhammadu shi kadai ya sani shi duk cikin halitta ko mala'iku ko annabawa gaibu na biyu kenan akwai gaibu na uku wanda ayar wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a ba wanda zai san wani abu cikin ilimin Allah sai abin da Allah ya ga dama ya bayar to sai ya fara baiwa annabaya annabawa bayan annabi ayan suratul jin take faɗin wannan alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man zata min rasuli wannan shine gaibun da annaba ne kadai suka san wannan gaibu domin su suke sanin Allah cikin wahidiyyarsa bayan ya tajalli a ahadiyya wa Muhammadu su kuwa musu tajalli a wahidiyya bayan ahadiyya to daga nan sai gaibu na uku gaibu na uku ya keɓanci siddiƙai siddiƙai su ne sakatarorin annabawa duk inna annabawa suka shiga za su shiga amma su ba annabawa bane ya ishe ka da dukkan rayuwar abubakar tare da annabi ya yi ta har shiga kogo har tafiya hijira har komawa madina har ma yanzu suna tare a ɗaki ɗaya ba sa rabuwa to siddiƙai suna da laibun da Allah ya sanar da su kinna abubakar da ya zo rasuwa ya nuna wa ƴarsa matar manzon Allah ya gaya mata kundin dabino guda ashirin kisa a ɗauko miki in kika sake ba ki sa an ɗauko ba to zai zama gado gado na ko inna ma huwa hum akhawati wa ukhtati ku biyar ne za ku gaje ni yan uwanki mata guda biyu yan uwanki maza guda biyu sai nace babana na san yan uwana maza na san Abdurrahman na san Muhammad na san yar uwata Asma'u to ta ukun ta mu wacce ce sai ce zatu badlin uraha jariya yace bintu kharija za ta aihu bayan na mutu mace za ta aifa ko ba Abubakar ya rasu bintu kharija habiba kenan sai ta aiki ya ta zama ta mata aka sa mata ummu kulsum har sai na mure ne mai auren ta abu bai ba ya komo ya auri sai na ali wannan gaibu na siddiqai kenan na uku akwai ga na Allah shi kadai ga na ne Muhammad shi kadai ga na Allah su kadai ga na siddiqai su kadai kudu kenan saura na biyar na karshe shine ubangiji yake ce ar-rahmanu allama al-qur'ana khalaqa al-insana allamahu bayana wannan kowane mutum ko musulmi ko kafiri in Allah ya ga dama sai ya sanar da shi gaibu kaga mutane sun zo daga America su ce kasan ku nan ku tona nan akwai fetur akwai gas nan akwai zinariya gaibu ne yana cikin kasa kai baka gani wasu wasu gani amma su Allah ya nuna musu likita zai ce matar ka za ta haifi ya'ya biyu gaibu ne Allah ya nuna masa za ta haifi namiji gaibu ne Allah ya nuna masa ga sunan da iri iri abubuwan mamaki iri iri na gaibu to waɗannan gaibu guda biyar haka suke a cikin addini duk wanda yake annabi bai san gaibu ba sun sai ce ce a gaibun da yake tsanci Allah banda waɗannan guda hudu na ƙasa am indahum ghaibuhum yaktubun فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مسروم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ ناديه مكذوب يا رسول الله كيف أقول ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك duk abubuwan da aka faɗa maka miyagu an faɗa wa annabawa ƴan uwanka kamun ka zo kai haƙuri fasbir li hukmi rabbika ni din nan ko ma'anarsa ila ne kenan sai ya haɗu da karatun suratu yunusa fasbir hatta fasbir inda ubangiji yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama fasbir hatta ya hukuma Allah kai haƙuri har lokacin da Allah zai hukunci shine fasbir ila hukumi rabbika kenan kai haƙuri har lokacin da Allah zai kawo hukunci wanda zai baka dama abin da duk aka yi maka karama sai da ya bar makka ya koma madina da shekara ɗaya sai aka sauka mata uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha la nasir qadir aka ba shi izinin yaƙi amma zaman makka shekara goma sha uku duk fasbir ake cewa zai haƙuri i haƙuri yanzu wannan irin haƙuri ba a soke haƙuri ba ba a bisa haƙuri to amma haƙuri wanda zai hana a yi yaƙi wannan an soke shi da qatiluhu matara ta kuna fitnatu wa yakuna dinu kulluhu lillah wa zil li kubra rabbika kai hakuri ya rasulullah wa la takun ka sahibil huti inna da yawma kazum kar ka zama kamar wanda na kissa na kissanta maka kissarsa wa zannun izdahu mughadiban lokacin da annabi yunusa yayi mutanensa wa'azi suka iji ya tsoratar da su suka iji yake to azaba za ta zo to ni dai ba za ta same ni anan ba sai ya tafi to da ya tafi ya je ya fara cikin ko yadda yadda ake karanta mana kullun dai to kar ka zama kamar haka kar ka yi fushi ka ce za ka bar mutanen ka kamar yadda zannuni wato annabi Yunus ya yi wanda ya je kifi ya haɗiye shi din nan kar ka yi haƙuri kar ka zama kamar shi nan zannuni ba kawo wala takun ka sahibil huti aka ce ba a ce ka sahibin nuni ba don farkon sura ta soma da nun wal qalami aka yi maganganu da yawa aka ce nun tawada kenan nun kizi kenan nun sunan sura kenan nun huruful hijaiya kenan to nan sai aka zo don a shigar da komai da komai a ciki aka kawo sunan zannuni din a ƙarshe amma ba faɗi nuni din ba sai aka ce ka sahibil huti izna dai mabucin kifin na wanda kifi ya haɗiye shi izna dai lokacin da ya kira ho mazmum lokacin da وهو مكذوب lokacin da yake kunshe da da tsoro da fishi da cewa ya fito ba izini din nan me ya faɗa cikin kira din da ya kira yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin haka ya kira Allah sai Allah ya yaye masa Allah ce falaula annahu kana minal musabbihin la labisa li banni ila yawm ba don nayi masa ilhamin waɗannan kalmomin ya faɗe su ba to da ya dinga zama cikin kifin nan kenan ba zai sake fitowa a duniya ba sai dai a lahira kifin ya tofar da shi in na dai hu maka zo laula an tadarakahu laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubida bil ara'i wa huwa mazmum laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubida bil ara'i huwa mazmum ba don Allah ya aiko masa da ni'ima ni'imar Allah ta riske shi ba ba don ni'imar Allah da ta riske shi wai masa ilhaman wannan kalmomi na tasbihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina la nubida bil ara'i wa huwa mazmum da za a jefar da shi a fili ya zama abun zargi amma tunda aka ba shi waɗannan kalmomi ya faɗe su fastajaba sai ubangiji ya karɓa masa wannan kalmomi ya kiyaye shi ya ce ma dukkan mumini ma kazalika nunjil muminina kowane mumini ma in bakin ciki ya same shi ya rika faɗin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina to Allah zai yaye masa bakin cikin sa ba don haka ba da ya dinga zama kenan cikin cikin da an jefo shi a cikin fili ma'ana ara fili wanda filin da babu itatuwa ba ganyaye ba ciyayi ba duwatsu fili zalla
فاجتباه ربه فجعله من الصالحين فاجتباه ربه فجعله من الصالحين شيخ موسى إبراهيم هنا سوى المرء بما فعل لا بما قال mutum ka lura da aikinsa kar ka ji maganarsa kawai yace annabi yunus ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina ni ina cikin waɗanda suka yi zalunci shi ko annabi ne baya saƙon Allah balle ya zama cikin azzalumai nan da nan sai Allah ya karɓi kalimar yace a'a ba zalimi na kake ba minas salihina minas salihina kake ba minas zalimina ba facce bai rabbu wajal minas salihina wato bakin ba abin da aka rage cikin zalimina da salihin duk bakin iri ɗaya ne amma zalimina zalimina ne salihina kuma salihina ne salihina sune na annaba zalimina kuma na wadancan ba na ba na irin annabi Yunus ba ita fir'auna kuma da yace amantu annahu la ilaha allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina muslimina Allah ce ƙarya kake minal mufsidina dai minal mufsidina dai a rana da Allah da yace la ilaha da yace amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina sai Allah ya ce masa a'a anta minal mufsidina kana cikin masu banna da ba minal salihi ba minal muslimina ba ba muslimina ba mufsidina nan ma kalmar daidai take da muslimina da mufsidina to بسم الله
وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون فاجتبعوا ubangiji ya zabi annabi yunusa rabbuhu waja'alahu ya sanya shi min salihin daga cikin salihan bayinsa ba min ba min zalimin yanda ya kira kansa ba wa in yakadu allazina kafaru ya rasulullahi gabar waɗannan kafirai da kai tayi tsanani wa in yakadu allazina kafaru la yuzliqunaka kaman sa ture ka bi abtarihim da idundunansu in sun ganka kaman su ture ka da idunsu su larabawa can suna da waɗansu mutane idan sun ga mutum ana kiransa abin abin su ana kiransa ainu in sun ga mutum wato in sun masa baki nan da nan sai ya faɗi ya mutu to sai suka kira wani mai yin haka ya dubi manzon Allah ya suna so ya kada manzon Allah shi irin wannan mutumin sananne ne a wannan zamanin wato in ya ga raƙumi mai kiba sai ce kai yau na ga raƙumi da maiƙo na ga raƙumi da ƙiba sai raƙumi ya wuce sai ce yarinya ɗauko ƙwarya ki je ki samo nama inda za a yanka raƙumin nan kuma za a kashe shi nan da nan zai mutu sun ɗauko wannan ya dubi annabi ɗin amma bai masa komai ba saboda haka har yanzu akwai irin mutanen masu masu ainu wani ya dubi su wani sahabi ya ina wanka ya masa haka sai zazzaɓi ya same shi ba dama sai aka je aka gaya manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa ɗayan kuɗi ya ga wani abin da ya kayatar da shi na mutum ya ya ya yake fa tabarakallahu azum khaliqina gashi ka kashe mana mutum maza maza ya je ya yi alwala a zuwa zuwa wannan mutumin ruwa ya aka yi alwala ka zuwa masa ya tashi ana kiran abun ainu al ainu haqqun irin wannan an ce gaskiya ne akwai shi a wurin wasu mutane in yakadu allazina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim kaman sa ture ka da idon su ka da kai da idon su lamma sun zikira in sun ji kana karatun qur'ani ko kana zikiri wato azzikiru suna alqur'ani inna na nazzalna zikra wa inna lahu lahafizuna dukkan abin da aka ambaci Allah da shi sunansa zikiri ko istighfari ko salatin annabi ko la hawla wala quwwata illa billahi duk abin da kai ambaci Allah sunansa zikiri amma la ilaha illa Allah ita ce shugaban zikiri وهي أفضل وجوه الذكر فاشغل بها الأمر تفز بالذكر بهذا ما ابن عاشر يفعل yace ita ce fiyayyen zikiri da kaji zikiri na farko tukuna la ilaha illallah sannan komai ya shigo ya zama zikiri din amma la ilaha illallah ita ce shugaban zikiri zikiri shine la ilaha illallah ran da mutum zai musulunta duk abin da ya kawo ko karatun qur'anin ko la haula wala quwwata din ko tasbihi ko istighfari Allah ba zai karbe ka ka zama musulmi sai ka fa ila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa idan kafire sun ji annabi yana zikiri ko yana karatun Qur'ani sai ce innahu la majnun wannan mutum mahaukaci ne wa zakir lahu la ilaha illallah wa yastakbirun wa yaquluna inna la tariku alihatina li sha'irin majnun in an ce musu fa la ilaha illallah sai ce sannunku wato mu bar abin da muke bautawa mu bi halin mawaki mahaukaci wato la ilaha illallah shine waka shine hauka wurin kafirai amma huwa illa zikrun lil alamin shi karatun qur'ani tunatarwa ne ga talikai ba hauka bane zikiri din ma tunatarwa ne ga talikai ba hauka bane
بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة
da dariƙa tijaniya Allah yana son ta yana son mai yinta don ya ce inna yuhibbu tawwabin Allah yana son masu yawan tuba kan tijaniya kullum yana tuba wa Allah sau 230 to sai ka shiga cikin tawwabin din kenan amma bai ce dole ba yace fa man sha'a takaza ila rabbihi sabila yace wa kullu rabbika bukratan wa asila amma fa man sha'a takaza ila rabbihi sabila wanda ya ga dama ya dauki wannan hanya zuwa ga Allah ubangijinsa in ka ga dama amma in ka ga dama ka shiga din ta zama dole akan ka saboda ahu bil ahdi innal ahda kana mas'ula kika alƙawari in kun shiga ba fita kuma za ku haɗa da wata ɗariƙa ba ɗari kuma dai ɗari uku da goma sha uku na duk suna da kyau amma ba za ku haɗa tijjaniya da wata ɗariƙa ba kuma za a je ziyarar wani waliyi ba sai yana tafi ga tijjaniya dukkan waliyan Allah muna son su muna girma su amma ba za mu ziyarce su tunda ziyara bara ce ko gidan babban mutum kasa ba zai baɗin kai bara balle gidan shehu tijjani kulawa da sallah da yin ta cikin jama'a in samu jama'a in ba ba samu muke kai kadai girma iyaye da musu biyayya jami'in wazifa da jami'in zikirin juma'a in ka samu abokan yi kuma ba a shan taba kuma za ka ƙara tsoron Allah don ka shigar da sauran sharuɗin da ba gaya maka ba kun ji kun yarda to na baka ɗaya shi ku jani kaje ka karba na baka ɗaya shi kaje ku je koya muku yadda za ku yi lazimi da wazifa da zikiri jinni wannan sura da za mu shiga alhaqatu sura ce ta makka tana da aya 52 bismillahir rahmanir rahim alhaqatu malhaqa alhaqatu wato rana ta tashin kiyama wata rana ce mai yawan sunaye ana ce mata alhaƙatu ana ce saƙatu ana tana da sunaye da alƙari'atu duk sunayen ne don tsoratar da mutane ɗamatul kubra duk sunanta ne saboda tsoratar da mutane alhaƙatu malhaƙatu rana wanda take gaskata gaskiya ta ƙarya ta ƙarya ta sauka akan mutane wa ma adrai kamar haka duk inda aka gaya wa annabi wa ma adraka ya riga ya sani amma abin da aka zo da wa ma yudrika yanzu ne za a sanar da shi in an ce wa ma yudrika to yanzu ne za a sanar da shi amma an ce wa ma adraka ya riga ya sani dama ana maimaita masa ne wa ma adraka mal haqa ko ka san abin da ake sa al haqa
كذبت ثمود وعاد بالقارعة wa ma adraka man haqa ko kan ko ka sani ita ce yawma yukshafu an saqin wa yawan ila sujudi fala sadiuna din wanda muka ga maka a ƙarshen wancan sura kazzabat samud wa adun bil qari'a al haqatu inna ita ce al qari'a mai kwankwasa kan mutane ita ce al qari'a ran tashin kiyama mai kwankwasa kan mutane mai kwankwasa zuciyoyin mutane kazzabat samud wa adun bil qari'a rana ce wanda samudawa suka ƙaryata ta mutanen annabi sare suka ƙaryata shi Allah ya halakar da su
فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية an ce kazzaba samudu wa adun bil qari'a an fara kiran samudu alhali kuwa daga mutanen nuhu sai mutanen hudu to abin da yasa aka fara kiran mutanen annabi salihu don su makwabtan makwabtan mutanen makka ne da madina mutanen makka da madina kullum in za su yi sham sai sun bi ta gidajen su ashabul hijri din nan mutanen annabi salihu din nan saboda makwabtaka aka fara kiran wannan sannan kuma a sake kiran su mutanen annabi hudu waɗanda suke kasashen su kasashen yaman ne suna dan nisa dangane da da mutanen annabi salihu kazzabat samudu adun bil qariya to wannan guda biyu mutanen annabi salihu da mutanen annabi nuhu duk sun karyata tashin kiyama kamar yadda kafiran makka mutanen ka suka karyata tashin kiyama amma samudu fa uliku bi qariya menene karshen samudawa fa uliku an halakar da su bi qariya da wata irin tsawa tsawa ba su suna dagawa ba to sai tsawar ta musu dagawa wato aka halakar da su su samudawa din da da tsawa aka halakar da su
وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية
su mutanen annabi salihu an halakar da su da sayhatan wahidatan fakanu ka hashimil mutazir tsawa kawai aka yi musu suka rurushe suka lalace suka zama kaman gona busasshiya ne dabbobi suka suka tattaka ta suka cinye ta suka zama haka samudawa kenan fa amma adun fa'uliku birihin sarsarin atiya su kuma adawa mutanen annabi hudu da me aka halakar da su fa'uliku an halakar da su birihin da wata irin iska sarsarin mai tsananin sanyi atiyatin mai tsananin daga mai tsananin taurin kai wato su kafirai suna taurin kai sai aka aiko musu da iska mai tsananin taurin kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi an ce iska kowace a aure take in za a turo ta duniya mala'iku da suke kiwonta sai sun auna wanda za a turo wa duniya ruwa sai an auna za a turo shi duniya to amma iskar iskar da aka turo wa kafiran annabi hudu ta kwace a hannun masu riƙe ta sai ta zo ba lissafi ba iyaka haka Allah ya so yadda Allah ya fishi da su iskar ma sai ta kwace hannun masu iko da ita ita ma ta yi fishi ta zo ta halakar da su kwana takwas dare dare dare bakwai kwana takwas fa uliku biriyin sarsarin atiyatin ruwan annabi nuhu shi ma haka aka yi ruwa ko yaushe Allah zai turo ruwa sai ya sa mala'iku su turo shi dama a aune kwaya kaza za a zuba tsakanin awa kaza da awa kaza a wuri kaza kwaya kaza za a zuba tsakanin awa kaza da awa kaza da a wuri kaza amma ruwan annabi nusi sai ya zo ba au ya kwace a hannun masu kiwonsa saboda Allah ya yi fishi ya ba ruwan umarni ya kwace a hannun masu kiyaye shi sai ya zo ba iyaka kamar yadda zai zo nan gaba fa amma adun fa uliku birihin sarsarin atiyatin سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما
وترى القمر فيها فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية أما آدم فأولكوا بريح صرصر آتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام هسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية Allah ya koro musu iska wato da an musu fari ne da aka yi musu fari ya dame su ka rasa yadda za su yi sai ga hari ya ɗauro sai suka ce haza aridun mumtiruna yau kan gashi za mu samu ruwa sai annabi ya ce ba ba ba ruwa bane wannan mastajatun bi rihun fi azabun alim wanda kuke cewa ina azaba ta zo mana ta zo mana to ita ce yau fa ta zo shine aka turo iska sakhara alaihim Allah ya kore iskan tana yi musu yadda ta ga dama sab'a layalin dare bakwai wa samaniyat ayyamin wuni bakwai ba kakkautawa iska mai tsanani mai sanyi mai zafi wato sanyinta kaman wuta yake don kamar yadda ka san dai kankara take da sanyi sanyinta yakan kai kaman zafin wuta wani lokaci to haka iskar ta zama ta soma da safe fitowar rana kamun rana ta fito ranar laraba bata bari ba sai da laraba ta kewayo lokacin faduwar rana rana tana faduwa aka ɗauki iskar kamun nan shi kenan duk sun bubbushe sun faffadi sakkara harim sabbar yarin masabani da yamin husuman duk ta yayyanke su fatar kawai fiya sar'a sai ka ga mutanen duk gabaki ɗaya suna zube a ƙasa ka annahu a ajazu naqlin khawiya suka zama kaman a ajazu itatuwan dibinai khawiyatin busassu suna zuzzube kawai su ga su kacci masu tsawo naklin khawiya wato naklu ana yin tasniya ana kiransa da jam'i ana kiransa da muzakkari anan a jali naklin khawiya ana aka ce amma can a cikin suratul qamari ka ajali naklin munqair naklin munqair can muzakkari nan ko muannafi naklin khawiya fa hal tare lahum min baqiya shi yanzu akwai sauran mutum ɗaya daga cikin adawan nan wanda suke suka kafircewa annabi hu mazaje muka kilo dalin su zahir an man qablahu wal mutabiqatu bil khabi'a da duk waɗannan sun kawo sabawa Allah wato sabau sabawa Allah khabi'a
فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية da adawa ɗin da samudawa ɗin da su fir'auna ɗin da kafirin da suka riga su da mutabikawa ɗin duk abin da suka yi sun ƙaryata manzannin su ne fa aka ga sai Allah ya kama su afzatan wani irin kamu rabiya mai ƙarfi wanda ya ƙaru akan al'ada
إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية mutanen annabi Nuhu da suka kafirci muka turo ruwa ba iyaka ya zo cinye duniya komi tsawon abu a duniya ko tsawon dutse ko tsawon gini ko tsawon bishiya sai da ruwan ya kere komai saɓi goma sha biyar ba komai a duniya gaba ɗaya daga sama sai ƙasa kawai sai dai jirgin shi kadai fatana abuwa ba sai bayan munhamir wa fajjarna zawiran faltaqa al-ma'u ala amrin qad qudir aka bude sama ta kawo ruwa aka bude kasa ta tofar da ruwa sai ruwan ya hadu ya yana kumfa in ta kumfa sai ka zama wani katin dutse ne faltaqa al-ma'u ala amrin qad qudir ruwan ya hadu na sama da na kasa lokacin da wannan ruwa lamma dagal ma'u da ruwan yayi dagawa ya hau sama ya aka yi kuka saura hamalnakum fil jariya mun mun dauko ku ne akan wani jirgi mai gudu akan ruwa shine jirgin annabi nuhu Allah na ce hamalnakum ya dauko mu haka ne wato baban mu annabi nuhu shi aka dauko lokacin duk muna nan muna ƴaƴansa ne dukkan wanda ka gani a bayan duniya dan annabi nuhu ne a yanzu wanda jirgin nan ya dauko hamalnakum fil jariya لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية halakar da kafirai din nan da muka yi duk gabaki ɗaya saboda sun ƙaryata annabawa to duk mun yi wannan ne ina qalaha lakum tazkiratan duk mun mai da wannan abu ya zama wa'azi gare ku wa'azi ga kowa kowa ya izna ƙaryata annaba ba kyau ga waɗanda suka rasa annaba ga yadda aka yi da su kuna ganin dai gidajensu sun zama kubaibai kuna ganin su dai wanda kuka in kuna bi tsakanin ashabul hijri da mutanen da aka halakar da kafirai za ku gani da idon ku na qala lakum tazkiratan wa ta'iha udhun wa'iya mun mai da wannan abu ya zama wa'azi domin kowane uzunun kowane kunne wa'iyatun mai kiyaye labari ya kiyaye wannan labarin abin da ya sa mutanen annabi Nuhu da annabi Hudu da annabi Salihu da annabi Ludu da mutanen Fir'auna da mutanen annabi Ludu duka dai mai mai izina kunnen sai kiyaye masa wannan labari ko kuma wannan jirgi da ya dauko duk gaba da cikin a cikin ya dauko dukkan zuriyar duniya da ta saura wannan jirgin mun mai da shi aya yi ta tsara da kun kai kiratan wata yi ha'udul wa'iya duk da yanayi وإذا نفخ في الصور نفخة واحدة
وإذا نفخ في السور نفخة واحدة شيء الحاقة إن يوش ذات ذوني يوش ذات ذو رند ذات ذو إذا نفخ في السور نفخة واحدة رند أكا بوسا قهو تورنان بوسا قهو نفرقو تتاشي قياما يا ذوكي نن ثورة أتاش نفخة واحدة بوسا واحدة
وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة إذا نفخ في السور نفخة واحدة وهبلت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ألوك كني ويوم سير الجبال فتردد بارزة حسناهم sai a girgiza ƙasa a girgiza ƙasa a girgiza duwatsu a faizanu fika bisu nafkatun wahida faizanu fika bisu nafkatun wahida wa humilat al-ardu wal jibalu yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was samawat wato sai a nade a nade ƙasa da duwatsu fa dukkata dakkatan wahida sai a dindi a dandake su yanzu ruwa ƙa'an sassafan la ta iya iwajen wala amsa a mai da su gari da duwatsun da ƙasar duka a dinda ke zama ƙasa a ranan fa dukka ta dakka da waida fa yau mai zin waka atil waƙiya to rannan ne fa alhaƙatun za ta tabbata idza waqatil waqi'atu za ta tabbata laysa li waqatiha kaziba khafidatu rabi'a idza rujjat al rajjan wa wuzat al jibal bastan fa kana haba'an munbasar rannan ne waƙiya din za ta afku tashin kiyama kenan Allah san Allah sa ya sa mutum zai mu da imani
وانشقت السماء فهي يومئذ واهية wai shaqqati as-sama'u wa hiya yawma'idh wahiya a lokacin nan sama ta kekkece a cikin zaman duniya ai muna muku halkare min futurin ka duba sama na akwai tsago a jikinta ko akwai huji a jikinta to rannan kan za ta kekkece yau mace ta shakaku sama'u wani jiyar mala'iku tanzila a kekkece sama don saukan mala'iku wani shakatu sama'u ko yau ma'azin wahiya to rannan kan ba ta da karfin da zai hana ta kece a zaman duniya dai ga karfinta ba yadda za a yi wani abu ya same ta amma lokaci ya yi sai ta zama ba ta da ƙarfi sai a kekketa ta don saukan mala'iku wa nuzilal mala'ikatu tanzila a saukar da mala'iku والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية والملك على أرجائها ويعمل رب ويعمل أرش ربك يومئذ ثمانية كما أنت البياني da aka ce sama za a kyakketa ta don mala'iku, sama kuma wurin zaman mala'iku ne, su kuma a lokacin suna ina, sai aka ce suna gefe, suna gefe a lokacin. Wal shaqqati sama'u fa yawmazin wahiya wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsha rabbika yawma idhin samaniya yawma tubaddalu ardu ghayra al-ardi was samawat wa barzu lillahi al-wahid al-qahhar وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأسفار وأن أن نقي سما وأن ننسى من دكا أن نقي أن كودسو kasa an nade ta an jingine ta za a yi sabon abu yau shine tashin kiyama a'udhu billahi Allah kiyaye mu Allah sada mu da annabi yana sallallahu alaihi wasallam Allah hudar da mu sada mu da annabi sallallahu alaihi wasallam wan shaqqati sama fa yawma wahiya wal malaku ala arja'iha suna gefenta wa yahmdu arsha rabbika yawma idhin samaniyatu wato ran ranar tashin kiyama wato mala'iku masu ɗaukan al'aishin ubangijin karan nan takwas ne to takwas ɗin nan aka ce sahu ne sahu takwas wanda banda Allah ba wanda ya san abin da yake cikin kowane sahu wannan ma'arrawaita wajen sahabbai a mala'ikun ne guda takwas wannan ma'arrawaita wajen sahabbai to ne da Allah ran muradi bi zalika amma mala'iku suna ɗauke da al'arshi to su ko mala'iku wa ke dauke da su kenan inda Allah yana sama da al'arshi in dai mala'iku suna dauke da al'arshi in kuma Allah yana kan al'arshi ne to su ko mala'iku wa ke dauke da su kenan to dole ne a sallama wa Allah Allah ya ce yana da daki mun je mun gano shi da yake a ƙasa yake Allah yana ce yana da gadon mulki a sama yake yana da kursi a sama yake to duk abubuwan mulki Allah yana faɗa wa kansa shi dai shi mai mulki ne amma ai ba yadda za a yi a ce Allah yana zaune akan al'arshi to ya gaji ne yayi al'arshi don ya huta ba ma masana min lahu Allah ce ban taba jin gajiya ba to lokacin da ba al'arshi akan me yake to ya kamata wato irin ayoyi mutashabihai da hadisai mutashabihai ko ka karanta ka wuce ba fassara ka ce Allah wani muradi bi zalika ka wuce amma in kace zaka sa dan hankalinka to sai ka rasa yadda zaka fita in ka shiga in kace Allah yana kan al'arshi ba zai sauko ba sai da asuba ya sauko sama ta ƙasa yana ce ina mai neman gafara in masa ina mai neman yin addu'a in ba shi bukatarsa haka hadisi ya kawo amma ba Allah ko annabi ba ai ko malaminka in bai karantar da kai karatun da ya gigita ilimin ka kasa ganewa ba ai ba malamin ka bane abokin karatu ne ko malamin ka in dai bai gaya maka wani karatun da zaka karga ta ba fahimta ba karga ta ba fahimta ba ya nana har yanzu ne ba fahimta ba in dai malami ba ku haka da shi to ya zo abokin karatu ba malami bane dole ya faɗa maka abin da hankali ta ba zai iya ganewa ba balle annabi balle Allah annabi ya faɗa ya ce ubangiji yana sakowa sama ta ƙasa da asuba yana neman masu istighfari ya musu gafara yana neman masu addu'a ya musu gafara to a lokacin malamai suka ce rahmas ta take saukowa lokacin jin daɗin bacci rahmas ta tana cewa ku yi istighfari Allah muku gafara ku yi addu'a Allah ya biya muku bukata haka malamai suke fassara shi ba Allah ne yake saukowa ya zo kafa to in Allah zai sauko da asuba wace asubar asubahin gabar ta nesa dai daban take da gabar ta tsakiya asubahin gabar ta tsakiya ba daidai bane da asbahi Chad da Borno asbahi Chad da Borno ba daidai suke da asbahi Lagos ba na Lagos ba daidai yake da na Accra ba na Accra ba daidai yake da na Senegal ba na Senegal ba daidai yake da America ba in sun ba mu labari sukan ce mato yanzu mu za mu je mu kwanta yanzu akan dare ne za mu je mu kwanta Allah sa mu kwan lafiya ku kuma Allah sa ku ini lafiya kaga mu muna cikin yini kenan su sun sani su ko sun ga wannan cikin kwana kenan wai a wace asubar zai sauko inda hankali yana shiga ilimin ilimin Allah da ilimin annabi iyakan abin da Allah sanar da mu mu rike wanda ba sanar da mu mu ce Allah alam to in an ce ko wace asuba zai sauka ne ai ba hawa da sauka ma ya isa don kowanne asibahin ta ta zo za su jira a sauko zaman al'arjin da zai yi ba kenan a'a ya kamata a sallama wa Allah Allah yana da al'arshi Allah yana da ɗaki a yadda duk abin da Allah faɗa gaskiya ne amma kar ka ɗauke shi kamar yadda kake ɗaukan na mutane laisa kamilihi shay ba wani abin da yake kama da Allah balle kai masa iyaka idan ka ji Allah yana zaune ka ka dunkula Allah kenan wato yana zaune kenan ba wani abu gabar da shi ba wani abu yamma da shi ba wani abu kudu da shi ba wani abu arewa da shi amma kina dunkule akan alaji kenan ko mutum ba zai zauna akan abu ba sai abin ya fi shi karfi yanzu ka zauna kan karamar kujera karyewa za ta in kana in kai in kai mai nauyi ne ya zai zauna kan al'arshi al'arshi bai faɗo mana ba shi ubangiji tabaraka ta'ala a sallama masa abin da ya faɗa ya ce yana ko ina ko ma kun aina ma kuntum ya ce kuma yana al'arshi me yasa ba za ka yadda da wannan mutum da ka yadda da wancan aba tuminuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd ya mi wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan haka yazo a cikin wal fajr wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan bismillah يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تؤردون لا تخفى منكم خافية a ubangiji da mala'iku za su zo filin kiyama akan yadda shi Allah ya sani ba a kamar yadda mu muka sani ba da al'arshinsa da mala'iku wal malaku ja a rabbuka wal malaku taffan taffan waji a yamazin bi jahannam yamazin ya tana kan insani ne lau zikiri to nan za a yi hisabi kenan turaduna za a bijirar da kowa a gaban Allah da mutum da ayyukansa duk za a nuna su wajen Allah kamun a zo maganar hisabi
فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية يوم ندعو كل أناس بإمامهم to lokacin da za a je gaban Allah a nuna din to yau mana kulla unasin bi imani ranar da kowaɗanne mutane da sunan shugaban su za a kira su to shugaban ne zai taso ya zo ka zo a yi maka hisabi ka karɓi littafin ka amma wani da kitabu bi yaminihi da ba an gaya mana wani duje kitabu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasiran wa yanqalibu ila ali masruran idan ya zo sai a bashi littafinsa da hannun dama a ce shi kenan aikinka ya yi kyau kyawawan ayyukanka sun rinjaya aikinka ya yi kyau ga littafinka an baka da dama to sai a sa masa ado ta ce koma ga mutanenka su ma haka za a yi musu in ya koma sai ce ha umu da wuki biya don Allah ku zo ku ga littafina ni an riga an sallame ni an ba littafin yanzu kun gane ni kuwa a mu kaman mun san ka amma mu gane kan ado aka yi mini ku ma ku je haka za a yi muku اقرأوا كتابي فكرمت للتابنا كبني أنت اللميني ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي دا إنا تزورو إنا تماني بيا قل لي فكا دني إنا جاء الله ذيك آماني دسو أشي الله يا يا جيميني أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما من عند الله كميدا zunubansu su zama kyawun ayyuka Allah ya yi musu gafara kenan shi kenan sai ya koma sai a kira su amma mugun mutum jagoran mutane wanda ya koya musu sharri ya zo shi ne limaminsu ya koya musu sharri in an so an kawo shi to shi wancan na farko za a nuna masa littafin da ne sai a rubuta miyagun ayyukansa ya karanta in ya karanta sai a ce ka karanta me ka gani ce wallahi laifuka na na gani ce to juya ka gani Allah ya yafe maka in ya juya sai ya tada kyawawan ayyukan sai ya karanta sai ta shi kenan an gama jeka shi ko mugun in ya zo sai a nuna masa kyawawan ayyukan da ya aikata karanta in ya karanta me ka gani kyawawan ayyuka ne Allah ce to ban karba ba a juya takarda a juya takarda sai miyagun aikin zai gani sai a kama shi a yi masa yadda karatun zai faɗa nan gaba saboda haka kowane mutum ya zama mai koyar da alheri kada ya zama mai koyar da sharri mai koyar da istighfari mai koyar da salatin annabi mai koyar da la ilaha illallah mai koyar da qur'ani da mai koyar da kafirta musulmi da zagin waliye da zagin ayoyin zikirin Allah ai kaga ba za su daidai ba wannan mai koyar da alheri ne wannan mai koyar da sharri ne ha umu da wuki tabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya huwa fi ishatin radiya shi kenan sai kai shi aljanna fi ishatin radiyatin a cikin rayuwa mai daɗi wanda yake komi ka gani a cikin ka yarda da shi kana son sa
في جنة عالية قطوفها دانية akai shi fi jannatin aliyatin a cikin aljanna madaukakiya wanda itatuwan aljannar ah, di- ‘ya'yan ‘ya'yan dibinanta da ‘ya'yan inabinta ko mangoro ko duk wani abu da na ‘ya'yan itace suna kusa da kai in kana da tsawo daidai tsawonka in ka zauna daidai zamanka in ka kwanta daidai kwanciyarka zai ka- zai ka ja ka ci cin ma wato ci ne na marmari ba ci ne na yunwa ba tunda yunwa ciwo ne babu ciwo a aljanna ku duba daniya abin tsinkansu yana kusa da mutum كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية kulu wa sharabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya sai a ce musu kulu ku ci wa sharabu ku sha bima aslaftum saboda abun da kuka gabatar na kya- na imani da ke da kyawawan ayyuka fil ayyamil khaliyati a cikin kwanakin duniya wanda suka wuce can da an yi magana da mutum ɗaya jagora manuce- man uce kitabu yubinihi fa yaqulu ha umura kitabi yanzu kuma da jama'ar su suna haɗe kulu washrabu dukkan ku an sallame kulu ku je ku ci washrabu ku sha hani'an mai daɗi bima asraftu saboda kyakkyawan aikin da kuka gabatar fil ayyamil khaliyati a cikin kwanakin da suka wuce kwanakin duniya
وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابيه ولم أدر ما حسابيه وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه وأما من أوتي كتابه وراء زاره فسوف يدعو ثبورا ويسلى سعيرا أما دم متمن دا إن ذا أباش للتامة سي أو هود إرجنزا hannun sai huto ta baya sannan a bashi littafin sai ya karanta to duk wanda aka yi masa haka wa sawfa yaqu suburan lalle zai kirawa zai kira suburan wailan zai kira halaka wayo halakarsa wayo halakarsa wayo halakarsa man wuce kitabu shi bijmali fa yaqulu yakan ce ya laitani lam uta kitabi ina ma da ba a bani wannan littafi ba ina ma ba da- ba- da ba a kira ni an bani irin wannan mugun littafi ba madudin kitab shimali mai gudu ya laita ni lamu ta kitabiya walam adri ma hisabiya ban san wani hisabi wani irin hisabi za a yi mini ba tunda dai ga abin yadda ya zama an huda kirjinsa an fitar da hannunsa wara a zari ta bayansa aka ba shi littafin walam adri ma hisabiya ya laita ha kana fil qadiya ta ina mutuwa ina da mutuwa ina da mutuwa wai ta zo ta kashe shi ya huta ina mutuwa ba ta zuwa wannan wurin
يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية يا آه، يا ليتها كانت القاضية ما أغني عني مالية هلك عني سلطانية wato yana ta ina mutuwa mutuwa ta zo mana ta kashe shi ma agane anni maliya to in mai kuɗi ne zai ce kuɗi na ba su min amfani ba kuɗi na ba su min amfani ba ga yadda na zama yanzu kuɗi na ba su min amfani ba Eh, ya laita ni qaddamtu li hayati fa yawma lillahi azza wa jalla ahadu yana ce ina ma da na kashe kuɗi na a cikin aikin Allah lokacin da nake duniya saboda in zo in samu rayuwa mai kyau a nan ma agane anni maliya ga kuɗi na ba su amfane ni ba in ko mai iko ne mai sarauta ce halaka anni sulbaniya wato hujjata da mulki na duk sun lalace ni na zama ba komai yau ga yanda nake a hannun mala'iku zabaniyawa suna duka suna daure halaka anni sulbaniya ya ya din nan a cikin qur'ani su bakwai ne a nan akwai guda hudu akwai akwai hisabiya guda biyu akwai maliya da sulbaniya akwai a cikin alƙari akwai akwai ɗaya mahiya na ruhaniya haka dai karatun yake Eh, bismillah خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه kuzuhu fa gulluhu sai Allah ce mala'iku zaban ku kama shi ku kama shi ku daure mini shi ku kama shi ku daure mini shi kuzuhu fa gulluhu wato agalal hukumi ne a a daure hannayen mutum a hada da wuyansa shine agalal salasil kuma a kafa ake daure- daurewa والسلاسل يسحبون في الهميم ثم في النير يسجرون أدور هنو أحدا دويا أدور كفافوا كلنا جلسة فري خذوه فقلوا كما شك أدور من شيء ثم الجحيم صلوا كجيبا من شيء أتكون وتا ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة درعها سبعون ذراعا فذكروا ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ثم في سلسلة إنه إن درعها سبعون ذراعا فذكروا ku ɗaure shi ku yi masa ƙuƙumi ɗin nan fa ba irin ƙarfin da kake tsammani ba ne a'a sha'anin lahira bai kama da sha'anin duniya wato kafiri za a girmama shi yanzu wani abu mai girma In- wato ku zuhu ba gullu ku ɗaure bi sun majahi musallu suna fi silsilatin zar'uwa ta ƙuna jira'a wato a sa shi cikin mari wani wani wani sasari wanda yake sabinsa saɗi saba'in ne amma saɗi irin na mala'iku ba irin na harun konawa ba ta ƙuna zira an fadluku ku sa shi a cikin wuta ku ɗaure shi ku sa shi a cikin wuta inna wuka me yasa aka yi haka inna wuka la yu'minu billahi azim wala hudda ala ta'am miskin bai imani da Allah mai girma ba baya ciyar da miskinai baya faɗaitarwa a ciyar da miskinai ya isu فليس له اليوم هاهنا حميم بسم الله فليس- إلا من غسلين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين فليس له اليوم ها هنا حميم أنا اللاهرة يتئيه يتئيه yana ce dukiyar ta ta tafi a banza mulkin ya tafi a banza babu wani wanda zai zo ya kiyaye shi wani masoyi wanda zai zo ya kiyaye shi ba shi da shi anan lahira yanzu ba zai zo ya mahauna hamin wala da amun illa min rislin ba zai samu abinci ba sai na rislin to rislin akwai inda aka ce laysa lahu ta'amun illa min dari'in to duk dai ɗaya ne wato ko a gida akan ce abinci iri iri balle a lahira akwai rislin akwai zari akwai zakum duk dai abincin yan wuta ne Allah ya kiyaye mu wala lahum illa min rislin la yakulu illa al-khati'un ba wanda yake cin irin wannan abinci sai wanda ya kuskure bin Allah ya kuskure kadaita Allah ya kuskure ibadan Allah ya kuskure bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kiyaye mu mun ji ban ji ayar ba eh to ba mu da lokacin wannan bayanin lokaci ya kare a wato amma dai zinariya da azurfa ai suna da magada yanzu ba na ce mare magada annabawa ba su annabawa ne to shi kenan kuɗaɗen da muke aiki da su naira dola sitalin pound su ne suka gaji zinariya da azurfa duk wanda yake wannan kuɗin ba riba cikin su ya keta ya keta musulunci akwai riba cikin su magada zinariya da azurfa ne kuma ana zakkan su duk wanda yake ba a yi ya keta ijma'i wato ya halatta kuma haramun ya ce na ji suna faɗa karatun zuwa cewa babu riba a wannan kuɗi banki duka komai nasu halal ne wato ladan aiki ake biya to wannan keta ijma'i ne wannan duk wanda ya yarda wannan zai ridda ka haɗa su ne ko ɗayan ta fita ne a to shi kenan in ba ta na aiko uwa ɗaya ba ɗaya ne sai ka auri ɗaya Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu Allah ya karbi addu'o'in mu da addu'o'in wanda muke musu addu'a Allah ya ji mu Allah ya ji iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu da malamu Allah saka shi sunan mu da alheri albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye mu addinin mu da mutuncin mu Allah ya kiyaye mu kasar mu Najeriya Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya kiyaye fitinu Allah ya ba mu alheri duniya da lahira kiyaye mu shirin duniya da lahira Allah ya ji musulmi da mata rayu da musu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya bukatun waɗanda muke musu addu'a ya bukatun mu alhamdulillah rabbil alamin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين